الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وصحابته ذوي الرصافة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balaga a cikin littafinmu mai albarka littafin zubdatul balaga wallafar babban malami الشيخ محمد بن عبد العزيز نصيف حفظه الله ورعاه a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun kammala karatu cikin nau'i na biyu daga cikin anwa'u ulumil balagha mun gama karatu cikin abin da ya shafi ilmul bayan wanda ilmul bayan mun tattauna a cikin cewa ilmul bayan malam ya ce ka takaita shi cikin nau'in abubuwa guda uku akwai attashabu akwai al'ijaz akwai almajaz akwai kuma a mene na uku almajaz attashbi sai kuma me a na'am وأصره في ثلاثة تشبيه تشبيه نعم نعم أنا زيد نعم akwai attashbih ko akwai almajaz sai kuma me na'am Tau. ba nazari kenan ne ko ana ga akwai kinaya wanda kinaya mun yi magana akan ta ko tashbihu majaz sai kinaya wanda muka yi magana akan cewa abin da ya shafi isti'ara ita waɗansu daga cikin malaman balaga suna saka ta cikin wato nau'i ce mai cin gashin kanta waɗansu kuma suna saka ta ƙarƙashin abin da ya shafi wato tashbihi saboda idan ka cire almushabba ka bar almushabbahu bihi ya zamanto isti'ara tasrihiyya idan ka cire almushabbahu bihi ka kawo almushabba ta zo ya zama isti'ara makniya to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan ilmul badi wanda ilmul badi wato shine ilimi wanda yake bayani akan abin da ya shafi kyautata maganarka wato idan mutum yana da kyau ya hada da wanka wannan shine ilmul badi ilmul badi ilimi ne wanda zai karantar da mu abin da ya shafi yanda mutum zai kawatar da maganar shi ya kayatar da ita ta fito da kyau ba tare da an samu waɗansu kojila-kojila ba cikin maganar shi zai zamanto ya mata ado da wannan shi wanka ne ƙarin kyau inda an samu waɗancan guda biyun da ilmul ma'ani da ilmul bayan to ilmul badi ba kowa bane cikin mutane Allah tabaraka wa ta'ala yake bashi irin wannan baiwa din ta wajen abin da ya shafi in yana magana ya zo da irin waɗannan zancen malam ya ce ba a dahu matahsinu zalbadi'u lafziyuhu aljinasu wattasji'u kadhaka raddu ajzil lisadri wal ma'anawiyu lafu nashrun warri كذا الطباق ومراعة النظير تجاهل العارف بالسوق شهير وإن تريد تمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسنى ألقت أنقا ببدء انتقال ختم بهذا تم مني ذا المقال ما لا يتي بعدهما التحسين أتباين mutum ya yi karanci ilmul ma'ani ya karanci ilmul bayan to yanzu abin da ake bukata shine at-tahsin wato kyautatawa wannan ilimi da yayi guda biyu ya zamanto wajen magana shi yana kyautatawa ya kyautata fitar da su da kyau to at-tahsin shine kyautatawa ta fuskar yi wa zancenka ado ka gyara zancenka ya fito da kyau to wannan shi kuma zalbadi'i wato wannan ana ce mai zalbadi'u wannan ana ce mai ilmul badi ma'ana za ismul ishara ne ma'ana hadha albadi'u wannan shine ilmul badi wajen abin da ya shafi at-tahsin kyautatawa ta fuskar ka zo da lafuzza masu kyau da kuma su zo da tsari mai kyau wannan ana ce da shi ilmul badi zalbadi'u wato wanda shine ilmul badi' to ilmul badi akwai abin da ya shafi allafazi akwai albadi alma'anawi to albadi allafazi ta fuskar lafazi ka zo ka da magana wanda take kayatacciya lafazinka ya zamanto a kayace yake saboda albadi dama shine kayatarwa kuma yana iya zauwa yana iya dokan wato ismul fa'il badi'u ana nufin mubdi'u kamar yadda Allah ta'ala ce badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kaji halittar samai da kasai mun gane to ilmul badi akwai albadi allafazi akwai albadi alma'anawi to zai fara da allafazi yace lafziyuhu wato ilmul badi allafazi albadi'ul lafazi nau'i nau'i ne akwai aljinas a ciki aljinas shine lafuzza guda biyu su yi kama da juna ta fuskar furici ta fuskar furici su yi kama da juna iri ɗaya ne ta fuskar furici amma kuma ta fuskar ma'ana sun sha bambam wannan ana ce da shi aljinas hallo ana ce mai attajinis mun gane shine ka zo da lafuzza guda biyu kalma ce guda biyu kalmar dukansu iri ɗaya ne ta fuskar rubutu da wasali amma kuma ma'anar da suke ɗauka ba ma'anarsu ɗaya ba wani ana ce da shi aljinasu ta mu ta fuskar rubutu kala ɗaya ce ta fuskar shakali kala ɗaya ce yadda za ka karanta su kala ɗaya ne amma ma'anar da suke ɗauke da ita ba ma'ana ɗaya ba ce wannan shi ma shi ne aljinasu ta mu saboda jinasi kashe-kashe ne akwai aljinasu tamu akwai almustaufa akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba kashi ɗaya ba ne to aljinasu tamu shi ne wannan ka zo ka da kalma an yi tashabaha lafubani shin nuɗi wa ya talifa fil ma'ana wato lafuzza guda biyu su yi kama da juna ta fuskar firici rubuta su da faɗinsu duk ɗaya ne amma kuma wajen ma'ana su sha bambam wannan za mu ga ka cikin alkur'ani allah ta'ala ce wa yau mataƙumu sa'atu yi ƙusimul mujirimuna ma labisu ghaira sa'ati a ranar da alƙiyama take tsayawa ranar da alƙiyama take tabbata wa yau mataƙumu sa'atu yi ƙusimul mujirimun kafirai za su dinga rantsewa da allah su ce ma labisu ghaira sa'atin ba su zauna a duniya ba in banda wani gwargwadon zamani ɗan kaɗan kaga as-sa'a guda biyu ta zo a cikin ayar amma as-sa'a al'ula ma'anaha ghairu ma'ana as-sa'ati ath-thaniya ma'anar da take doke da ita ba ita ce ma'anar as-sa'atu ath-thaniya wanda take doke da ita ba mun gane da kyau kaga wannan aljinasu tamu ne as-sa'a as-sa'a amma wannan ma'anar ta daban wannan ma'anar ta daban kuma kowace wato a ayoyi na alkurani sun tabbatar da ita ya ga malabithu ghaira sa'atin ba su zauna ba a duniya in ban da wani dan lokaci kankane ya takhafatuna bainahum illa bithum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma kaga wannan abin da ya shafi tattaunawa da za su yi a lahira cewa bu zauna a duniya ba illa ashra to amma as-sa'a ana nufin al-qiyama iqtarabati as-sa'atu wanshaqqa al-qamar to kaga shi aya guda ɗaya ta zo da waɗannan ma'anonin guda biyu wa yawma taqumu as-sa'atu as-sa'a ana nufin al-qiyama ma labisu ghaira sa'atin ana nufin al-mudda min az-zaman mun gane da kyau to kaga wannan ana ce da shi al-jinas zaka doki idan muka doki cikin cikin littafin muqama al-muqama ar-rabi'a ad-dimyadiyya a ciki zamu ga akwai irin wannan da yawa lokacin da aboki da aboki suna hira da dare ɗayan ya ce ana ar aljara walau jara ar aljara walau jara wannan kaga da aljar na farko da aljar na biyu ba ma'anarsu ɗaya ba ar aljara ina kiyayewa haƙƙin makwabcina ina kula da makwabcina ina girmama shi ce walau jara ko da ya yi zalunci ko da ya zalunce ni to ba na kallon zaluncin da ya minni in ce ba zan kiyaye haƙin shi ba a ina kiyaye mai haƙinsa to kaga ashe aljar na farko ana nufin aljaru dil qurba aljar da junubi aljar na biyu daga aljauru ne zalunci mun ga da kyau ar aljara walau jara kuma a ciki yace wa awaddul hamima walau jarra anil hamim wa awaddul hamim walau jarra anil hamim walau jarra anil hamim gane da kyau alhamim ta farko ba ita ce alhamim ta biyu ba ina son alhamim wato masoyina wanda ya damu da lamarina walau jarra anil hamim ko da ya kunkuda min tafsashen ruwan zafi kaga alhamim na biyu shine tafsashen ruwan zafi fi samumin wa hamim alhamim na farko shine babban masoyi wala sadiqin hamim kaga hamim wancan ba shi bane hamim nana to sai kawo su a guri ɗaya yace wa awaddul hamim walau jarra'anil hamim mun gane da kyau yake cewa kuma wa ahtamilu al khalita walau abdat ta khalita wa ufaddilu shafiq ala shaqiqi wa afilil ashiri wa in lam yukafi bil ashiri wa afilil ashiri yace ina cikawa abokin zamana haƙƙinsa wa in lam yukafi bil ashir ko da bai saka ta mun da ɗaya cikin gomar abinda na yi mai ba to ni na cika mai da haƙƙinsa kaga wannan duka abin da ya shafi al ashir al ashir duk ma'anar su ba ɗaya bace amma dai ta fuskar lafazin ɗaya ne ta fuskar furici ɗaya ne harufan kala ɗaya ne to amma sai ya zamanto al ashir na farko ba shine al ashir na biyu ba mun gane da kyau to wani ana ce da shi aljinasu tamu to akwai aljinasu almustaufa wanda shi kuma bai kayya wannan ba ta fuskar cika saboda aljinasu tamu shine ya zamanto wajen abubuwa guda hudu sun cika tare ya zamanto ta fuskar harufa harufa kala ɗaya ne sannan kuma ta fuskar kamar su harufa ɗin ya zamanto in bakara ne sai da aka zo da ba'un kafin ra'un harufa guda uku ba'un kafin ra'un sannan kuma ta fuskar abin da ya shafi adadinsu ya zama to iri ɗaya ne wani bai huce wani adadi ba sai kuma ta fuskar abin da ya shafi furta su da baka mun gane da kyau shi ma zama to ɗaya ne to in ya zama to an samu waɗannan guda hudu rukunan nan guda hudu shikenan ana ce da shi aljina su tamu mun gane da kyau yawwala sai kuma ya ce wa tasji'u na biyu daga cikin albadi'ul lafazi akwai at-tasji'u as-saj'u shine tsara zance tsara zance ya zamanto kai saj'i idan aka ce as-saj'u a larabce shine tawadu'ul fasilataini aw akthar fi harfin wahid ya zamanto fasila guda biyu karshen kalma guda biyu ko sama da biyu sun dace da juna a harafi na ƙarshe harafi na ƙarshe ya zama to iri ɗaya ne da waccan kalma ɗin da ka ajiye ta da wannan da wannan da wannan to wannan ana ce da shi as-saj'u idan ka ganshi a alqur'ani ba za ka ce mai as-saj'u ba mun gane da kyau ana ce da su al-fawasil wannan irin sabbihi isma rabbikal a'la fa sawwa fahada mar'a ahwa da aka yi ta gano wannan ko wadduha wallaili idza saja wa ma qala ula gashi nan to wannan ba za ka ce mai asaju ba qur'ani wannan ana ce da shi lil fawasil mun gane da kyau saboda asaju asalinsa shine zance ne wanda yake na bokaye bokaye ne suke wannan shi yasa to idan alqur'ani ne ba a sauka fada kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da hamul ibn nabiga al-huzali shine walilu mar'atin lati gharimat yace ya rasulai kaifa aghramu man la shariba wala akala wala nadaga wala istahalla fa mithlu dhalika yudallu fa qala alaihi salatu wassalamu inna ma hadha min ikhwani al-kuhan wa li muslimin min ajli saj'ihi alladhi saj'a saboda yazo da as-saj'u to as-saj'u za ka ga akwai shi a cikin alkur'ani kamar yadda kuma akwai shi a cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki ya ce allahumma a'adhi munfiqan khalafa wa a'adhi mumsikan talafa kaga khalafan harafi na ƙarshe ita ce fa'un da alifun talafan harafi na ƙarshe ita ce fa'un da alifi to wannan shi bara ce da shi asaju allahumma a'adhi munfiqan talafa khalafan ya Allah duk wanda yake kashewa dukiyarsa a hanyarka yake bayarwa Allah ka mayar mai da kambacin abin da ya kashe a cikin dukiyarsa wa a'dhimum sikan talafa ya Allah duk wanda baya ciyarwa yake kankamo yake rikewa abin da ka bashi Allah ka gadar mai da hasara cikin dukiyarsa kaga wannan talaf da khalaf za mu ga cewa wajen harafi na ƙarshe sun dace da juna mun gane da kyau al-hurru idha wa'ada wafa wa idza aana kafa wa idza qadara afa kaga fa'ul fa'un ta zo karshe al-hurru da idza wa'ada wafa idan yayi alkawli yana cikawa da alkawli wa idza aana kafa idan ya taimaka yana wadatarwa wa idza qadara afa idan ya sami iko akan wanda ya zalunce shi rangwame yake kaga wafa kafa afa dukkaninsu gabaki dai sun yi tarayya wajen harafi na ƙarshe fa'un fa'un sai kuma alifi na ƙarshe mun gane da kyau to wannan shi ma akwai shi cikin mukama da ke mukama ita ta haɗa komai fa ce ya wani inna ma yi donnu bithamini inna ma yi donnu bithamini lakin ana la'ati ghairal mu'ati ya ce ɗana inna ma yi donnu bisamini sani dai kadai ana yin kyauta ne da abin da yake da tsada ya ce lakin ana la'ati ghairal mu'ati ni ba zan je ba wajen wanda ya watsi da lamari na baya zo mu ni in ka gana je wajen mutum to shi ma yana zauwa guri na wanda ya ɗauke ni mutum shi nake ɗaukan shi mutum wanda bai ɗauke ni mutum ba ba zan ɗauke shi mutum ba a ciki shi wancan ɗaɗin da ya ce wa ufaddilu shafiƙa ala shaƙiƙi ya ga ƙiƙi ne ƙarshe wa ufaddilu shafiƙa a shafiƙi shi ne allazi ya shafaƙo alaika wanda yake tausaya maka ya ce ina fifita mutumin da yake tausaya min cikin al'amurra na wanda yake jin tausayi na ala shaƙiƙi a kan wanda muka hoto uwa ɗaya uba ɗaya da shi muka hoto ciki ɗaya da shi kaga a shaƙiƙi da ashafiq sun yi tarayya wajen harfi na ƙarshe kowanne ya'un da ƙafin ne ƙarshen shafiq shaqiq amma ma'anarsu ba ɗaya ba ce wani ana ce da shi me ana ce da shi asajo sannan kuma ya ce wa ahtamilul khaliɗa walau abadat ta khaliɗa wa ahtamilu da khalida yace ina jurewa dukkan matsalar da zan hadu da ita daga wajen abokin hurdana muna kasuwanci da kai ina ganin matsala daga wajen ka to zan jure ina zaune tare da kai a makaranta ina ga matsala daga wajen ka zan jure yace walau abadat takhlida ko da ya bayyana min rufa rufa cikin lamarinsa ko da ya bayyana a gare ni cewa wani cikin lamarin shi ba gaskiya ciki akwai cakudawa to dai zan jure in ya hakuri kaga da at-takhlid da al-khalid abinda suka yi tarayya da shi harafi na ƙarshe din iri ɗaya ne shine ta'un ta'un kuma kafin sa akwai ya'un mun gane da kyau yawwala to wannan shine ake ce da shi as-saja'u kadhaka raddu ajzil lis-sadri sai kuma raddu al-ajzi ala as-sadri kadhaka raddu ajzin lis-sadri haka nan mayar da ƙarshen aya ga farkon aya ko mayar da ƙarshen zance ga farkon zance wannan shi ma yana daga cikin balaga yana daga cikin ilimi na balaga lokacin da mutum yake zance wato kalma ta ƙarshe wanda zai zo da ita a cikin zancen shi ya zamanto tana da kusa da juna da kalma ta farko wanda ya faɗa a zancen shi wannan shi ma wa ma ya saɗe uhu illa man man wahaba hullahu ba kuwa bane yake iya yinsa sai wanda Allah ta'ala ya arzuta shi da kyautar mauhiba sai wanda Allah ta'ala ya mai mauhiba yanzu misali za mu ga cewa Allah ta'ala ce wa takhshan nasa wallahu ahaqu an takhshahu kaga Allah ce wa takhshan nasa kana jin tsoron cece ku cece din mutane amma wallahu ahaqu an takhshahu Allah shine yafi dacewa da ka ji tsoron shi in dai har abin da za ka aikata ɗin ba wani saba wa Allah to ai Allah shi ne ya dace da ka ji tsoron shi ba wai cece ku cece ɗin mutane ba walastu bi najin min maqalati da'ini walau kuntu fi ghadin ala jabalin wa'ad fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga istaghfiru ghaffara wannan ana ce da shi raddu ajizin ala sadr ko raddu al ajizi ala sadr an gane mayar da ƙarshen zance a kan farkon shi za a ga idan ka bude karatun suratul hashiri farkon aya ta suratul hashiri mai take cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ardi wa huwa al'azizul hakim idan ka je ta kuma za a ga ya ce mai yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al'azizul hakim za ga an bude da sabbaha fi'ili madi na tasbihi kuma ƙarshen ayar ya ce wa huwal azizul hakim kuma an rufe da wannan din dai fi'ili mudari kawai aka zo da shi nan an ce wa ma fil ardi can ba zo da uba ba aka ce wal ardi wa huwal azizul hakim wanda wannan shi ma ana ce da shi raddu ajizin ala sadar saboda ka fahimci abin da sura din ta kumsa wannan shi ma yana daga cikin ilmul balaga wato wajen abin da ya shafi ilmin badi al-lafazi kenan al-badi'ul lafazi to kuma zai tashi akan al-ma'anawi wannan ba wai dan su kadai bane al-lafazi yana da yawa ilmin badi al-lafazi yana da yawa sosai dan dai wannan kawai wato abiyatin da ya so ya kawo din ba su da yawa shi yasa kuma bai kawo da yawa ba amma ilmin badi fara ma bai ba na ya dan maka dai kawai ishara dai zuwa ga in ka koma mutawwalata zaka yi ta ganin kuma wato allafazi suna da yawa a can an gane da kyau to wal ma'anawi sai kuma albadi'ul ma'anawi wato kayataccen zance ta fuskar ma'ana wanda a ma'ana ce zaka hararo haka nan an gane akwai allafu nashrun akwai allafu nashrun wato har hada abu a guri daya da kuma watsa shi bayan ka hada shi sai ka baje shi wannan shi ma akwai shi a cikin zance ka kawo abu ka hada su a guri da sai kuma daga ƙarshe ka baje Allah ta'ala ce wa min ayatihi an ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ko ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wato anan zamu ga cewa da Allah ya ce yana daga cikin alamomi waɗanda suke nuni akan ikon Allah ta'ala ja'ala lakumul layla wan nahar Allah ta'ala ya sanya muku dare da yini da yace dare da yini wanda yayi magana akan Allah ya hada maka su dare da yini to yanzu kuma sai Allah ya baje su dare saboda me Allah ya sanya muku dare litaskunu fihi saboda ku huta a cikin dare ku nutsu ku samu lokaci na hutu na barci da sauransu da rana ha wali tabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna mun ga yanda jin kaga yace ummin rahmati ja'ala lakum al-laila yayi da a ce ba zai yi allaf wannan nashir ba sai ya ce ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi wan nahara litabtahu min fadlihi amma sai ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara kaga cikin suratul nabai da Allah ya so ya zaman to bai allafu nashr ba sai ya ce waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha bai hada su ba ana amma nan sai ya ce ja'ala lakum al-layla wan nahara wannan allafu kenan litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna sai ya zaman to da dare hutu ake Allah ta'ala ya sanya dare ya zamanto lokaci ne na nutsuwa bawa ya samu ɗan lokaci ya ɗan yi rum ya kwanta ya huta amma da rana lokaci ne na neman abinci wali tabtahu min fadlihi saboda ku nema daga fadl Allah ta'ala wala allakum tashkurun famahawna ayatul layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtahu fadlan min rabbikum wali ta'alamu adada sinina wal hisab waja'alna al-layla wan nahara ayatin hu Allah ya ce mun sanya dare da yini su zamanto aya ce guda biyu fa mahauna ayatal layli sai muka shafe alama ta dare sai zamanto dare ba shi da hasken rana waja'alna ayatan nahari mubsiratan sai muka sanya aya alama ta yini ta zamanto mubsiratan ya nuna mutane ce abin da ya kamata su yi ya tabtahu fadlan min rabbikum saboda ku nemi fadala daga ubangijinku da rana kenan wani ta'alamu adadin sinina wal hisab saboda ku san adadin shekaru da kuma lissafi to wannan shi ma na ce da shi allafu wan nashru to amma shi wannan allafu wan nashru ne wanda yake mushawwash ba allafu wan nashru bane wanda yake murattab akwai allafu wan nashru murattab wanda ma karanta da su wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun shi ba wa min ayati ba ko wa min rahmatihi ne ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun sai kuma nan kuma za mu ga cewa litabtaghu min fadlihi shine me an-nahar litaskunu fihi shine al-layl yanda aka ambaci al-layl da farko sai aka ambaci aikin da ake da shi a cikin dare yanda aka ambaci an-nahar a karo na biyu sai aka ambaci aikin da ake da ranar a karo na biyu to amma ana za mu ga cewa waje nan laila wannan har ayatun me aka fara ambato dare ko to shi kenan fa mahauna ayatan laili waje nan laila wannan har ayatun fa mahauna ayatan laili ko to yanzu shi dare an koma kan shi waje na ayatan nahari mubsiratan to yanzu inda ya kamata inda murattab ne sai Allah ta'ala ya ce li ta'lamu adada sinina wal hisab saboda lissafi na shekaru da me ake da wata ake ko da rana da wata ake wata da dare yake fitowa ko da rana da rana amma sai Allah ya jinkirta shi bai ce bale ta alamu adada sinina wal hisab saboda ya komo kan dare sai ya zama to li tabtagu fadlan min rabbikum wa li tabtagu fadlan min rabbikum sai ya zama to kan rana to wannan ana ce da shi mushawwash ana yin muna karatu bangaren balaga bangaren bangaren alqur'ani cikin balaga ta alqur'ani zaka yi ta gani irin waɗannan abubuwa a cikin alqur'ani wato akwai su birjik a cikin alkur'ani ka zaɓi baƙu wa mura'atun nazir a warri ko ya ce warri sai kuma warri shine tauriya tauriya shine ka zo ka da ma'ana wanda za ta iya ɗaukar ma'ana guda biyu ɗaya awwalu ma ya tabaduru ila zihin shine ma'anar ta farko wanda kai ba ita kake nufi ba sai kuma ga wata can a nesa ma'ana guda biyu kalma take iya ɗauka ɗaya ta kusa ce ɗaya ta nesa to kai kuma ka yi amfani da ta nesa amma wannan ɓangaren balaga baya dacewa ka zo da sai dai saboda wata nukuta wanda take balagiya mun gane da kyau in za ka zo da ita saboda wata nukuta wanda take balagiya ko saboda su waɗanda kuke tare da su ɗin ke dahumai ne amma akwai masu hankali ba a son su ke dahumai din su gano zancen masu hankalin ne kadai ake so su gane zana babu laifi sai ka yi tauriya a nan mun gane za mu ga tauriya yadda malamai suke yi imamu ahmad ibn hanbal a lokacinsa fitina ta fito ta khalqul qur'an cewa alqur'ani makhluq ne ba wai zancen Allah bane duk wani malami idan ya ba da fatawa da cewa alkur'ani zancen Allah ne za a yi ta'azabtar da shi har sai ya sauka da kan wannan ra'ayi ya koma cewa alkur'ani halitta ce ta Allah an kawo malamai da dama sun yi tauriya a lokacin tauriya in aka zo aka ce mutsa a kawo maka qur'ani za a ce maka wannan menene shi kenan in ka ce wannan aizancen Allah ne to za ka sha azaba shi kenan sai a kawo malami a ce mashi wannan menene na gaban ka ce wannan wannan halƙun layi halittar Allah ne kaga su humai abinda za su fahimta cewa da ya ce wannan yana nufin alƙur'ani halittar Allah ne to amma sai nuna ɗan yatsa shi ya ce wannan halittar Allah ce mun gane da kyau kaga wannan tauriya kenan shi abin da yake nufi a zuciyar shi daban su kuma jahilai abin da suka fahimta daban wani ala ce da shi tauriya lokacin da mutum ya zo shi cewa na dala ba dala ashirin a gurinka kamu sha aka ce wallahi babu ko biya a hannuna abin da kake nufi ai kamu sha haka babu ko biya a hannunka kai kwa da kuɗi niki-niki a jihunka amma saboda lokacin da kace mishi yazo shi yana neman rabucin jika goma kace wallahi wani ko biye babu a hannuna yanzu ka san in ka dauki kudin nan ka bashi to kai kuma hawa sunan ka sori yanzu lokacin da kace wallahi ba ko biye a hannuna ba kai kariya ba ai ba ta kai ba a jihuna mun gane da kyau to kaga wannan ka mai tauriya kai abin da kake nufi daban shi abin da zai fahimta daban lokacin da kace wallahi babu ko biye a hannuna yanzu abin da zai fahimta shi ne babu kudi a gurinka kakaf kai ku abin da kake nufi a gurinka a nan ma akwai kudi amma a hannunka akwai kudi babu wannan ana ce mai tauriya lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da shi da abubakar suka fito akbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ilal madinati wa huwa murdifun ababakrin wa abubakrin shekhun yu'rafu ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل قال فيحسب الحاسب إن أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني طريق الخير ما يجي عليه الصلاة والسلام كمان ديك تشكين سيد البخاري حديث أنس بن مالك lokacin da ma'aiki ya fito da shi da abubakar za su tafi madina abubakar shi mutum ne wanda yake sananne an san shi ma'aiki shi kuma mutum ne wanda yake ba a san shi ba bai shahara ba a lokacin shi kenan sai mutane su ga abubakar da shi da ma'aiki sai wani ya ce abubakar wannan kwane ne na gaban nan na kai ce ai wannan hanya yake nuna mini kaga lokacin da ya ce hanya yake nuna mini yanzu muka haɗu da kai a hanya na ce maka wannan mutumin hanya yake nuna mini wata hanya za ka gani zai nuna maka hanya ya kai ka wani guri da Allah wani guri ne baka sani ba zai kai ka haka mutum zai fahimta to amma shi abubakar abin da yake nufi inna ma ya hadi ni tariqal khair hanyar alheri yake nuna mu saboda wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ya hadi ni tariq yana nuna min hanya wa inna wa yasibul hasibu annahu inna ma ya ni tariqa wa inna ma ya ni sabil khair kaga wannan tauriya kenan shi yasa ma'aiki duk yakinsa ga baki ɗaya da yake fita yana yin tauriya ne yana yin tauriya baya fitowa fili karara ya gaya wa mutane ga inda za a tafi saboda a cikin sahabbai a wannan lokacin akwai waɗanda suke yan bara gurbi ne ciki akwai munafukai wanda suka zo suka shiga cikin sahabbai sai zaman to aka fito aka ce za a tafi gari kaza yaƙi to akwai waɗanda za su aika letar cewa to su aika waɗancan munafukai din su aika abokansu na can su ce to gashi nan manzo Allah zai kai muku hari mu ba za mu tafi ba amma dai za mu raka aika muku labarin shi to kaga sai ya zamanto babu sirran tsakankanin musulmai saboda a lokacin akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai fallasa su ba ba a gano cewa su ba musulmai bane na gaske musulmai ne na baki ashi su abdullahi bin ubai da abokanansa to in ma'aiki zai tafi yaƙi misali in zai tafi zai gabas daga nan zai tafi kwanni misali in zai yi wajen kwanni zai yi wajen niyami zai yi yamma ko to shi kenan sai ya ce to za mu yi wajen zandar wannan tauriya kenan za mu yi wajen zandar kawai dai ba wata yar kawai kawai ce to za mu yi wajen guri kaza inda dai kawai ba za ma ka tuna cewa ba guri kaza zai tafi mun gane to wannan ana ce da shi tauriya tauriya ka boye magana ga abin da yake na kusa ba shi kake nufi ba na nesan kake nufi lokacin da ka ce mutum wala ba ko biya a hannuna na kusa shine ba kuɗi a gurinka kuma duk wanda ya faɗa maka haka abin da kai ma zaka fahimta shine ba kuɗi a gurin shi na je gurin shi ya ce wallahi ba kuɗi a gurin shi kai kuma abin da ya ce maka ya ce ba kuɗi a hannuna yanzu sai dai kai haƙuri in ya faɗo a gan ya faɗo hannun shi kenan to gudu ya ce zai ya faɗo to in ka je ka ca za ka yi wanda ka zo gurin ya ca za ka yi wallahi ya ce ba kuɗi a gurin shi har ka yi rantsuwa shi ko abin da yake nufi a zuciyar shi a hannun shi ne babu ba wai a jihun shi ba ko a gida ko wani abu makamancin haka to wani ana ce mai tauriya kazar ɗibaƙu wa mura'atun nazir ya ce haka na al-ɗibaƙ al-ɗibaƙ shi ne al-muɓabaƙa dacewa da juna al-muɓabaƙa wajen abin da ya shafi wato zance na yau da gobe shi ne ka zo ka da abu imma ya zamanto kishiyoyi ne guda biyu ana ce da shi al-ɗibaƙ imma ya zamanto wannan abin wato Uh, yana daga cikin attaqabul wato dabarantar juna irin wanda daga an faɗe shi to zaka zaka faɗi soban shi misali yanzu lokacin da kace an baka menene kishiyar badawa hanawa amshewa mun gane jago za mu ga Allah ya ce qulillahumma malikal mulki sai ya ce me tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka kaga badawa da kwacewa tanzi'ul mulka tu'til mulka wa tu'izzu girmamawa wa tudhillu kaskantawa sai zaman to anan abdibaq ake ce mai wannan ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u kana bayar da mulkin ka ga wanda kaso daga cikin bayanka kana kana kwace mulki ga wanda kaso daga cikin bayanka wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u kana girmama wanda ka so kana kaskanta wanda ka so tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wannan duka ana ce da shi al-dibaq kenan wa mura'atun nadhir da kuma kiyayewa kishiya kiyayewa kishiya da aka ce an-nadhir shine kishiyar abu lokacin da aka ce maka sama me kishiyar sama kasa idan aka ce maka rana sai me wata magana da kyau rana da wata sama da ƙasa fari da baƙi magana da kyau to waɗannan su ne abin da ake nufi da mura'atun nazir shi ma lokacin za a ga cewa ka zo da fari da baƙi aka ce malami jahili yawwara to akwai lokacin da za a ga cewa mura'atun nazir kuma ba a bayyana shi a fili ƙara wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamuna يعلمون يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كأقل لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون kaga inda Allah ya ga dama zai ce kula laysa walladina ya'lamuna wal jahiluna amma sai aka ce walladina la ya'lamuna sai aka zo da abin ba a ce maka ba jahilai a fili karara amma dai walladina la ya'lamuna ai su ne jahilai din na'am sai kuma na gaba tajahulul arifi bi sauki shahir tajahulul arifi sai kuma jahiltar wato wanda ya san abu ya nuna bai sani ba shine tajahul ka san abu amma ka yi tajahuli ka nuna baka sani ba shi ma wannan cikin zance akwai irin shi akwai shi sosai ana yin sa tajahulul arif abinda ka san shi amma ka nuna kaman baka sani ba saboda kana so a zauna lafiya sannan kuma shi wanda kuke hira da shi kare gano cewa a kullum kana da kwai san kai mun gane to tajawulul arif ana yin amfani da shi saboda fa'idodi da dama zai iya yiwa ka zo da shi saboda inasi shi wanda kake yi wa magana din shi ma ka dan sa mai dai akan cewa dai lalle yana da muhimmanci a wajenka za mu ga Allah ta'ala yana yawa annabi Musa irin wannan ko wa ma tilka bi yaminika ya Musa Allah bai san sanda ce a hannun Annabi Musa ba ya san da ita amma ce Musa me a hannunka na dama wannan saboda inas saboda shi ma ya ji dai lalle an damu da shi kuma sai ya tsaya ya bayani ya hira lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake hira da shi da mushrikai na Makka yace qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah sai yace musulmi wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin lallai hakika tsakankanin mu da ku akwai wanda yake kan shirya akwai wanda yake bata amma ya ma'aiki ya san shi da sahabai su ne akan shirya ya san mushrikai su ne akan bata amma sai zaman tuya mai tajahulu la'arif wa inna au iyyaku la'ala hudan au fi dalalin mubin ba wai a tahmin ba yake ba wai cikin zato bane yake kona a ya san abin da yake kai shi da sahabban shi shine shirya din amma bai ce ba wa inna la'ala hudan wa iyyakum la'ala fi dalalin mubin sai ce la'ala hudan au fi dalalin mubin wannan ana ce mai tajahulu la'arifi bisauƙi shahir shahirun bisauƙ wato wannan tajahulul arif ya shahara a wajen malaman balaga da sauƙul ma'alumi maqamal majhuli ko masaqal majhuli sauƙul ma'alumi masaqal majhuli wato korowa zancen da yake an san shi a koro shi a makora irin ta zancen da ba a san shi ba kaga lokacin da kace da Allah ya ce wa matilka biyaminika ya Musa lokacin da zaka ce wa mutum ka menene a hannunka wani la Allah kai baka san abin da yake hannun shi ba ka dan ga wani abu yana dan kyalli tunaninka kudi ne ashe shi ko wani zobe ne kace ka me a hannunka ya yaro lokacin da ya buda maka sai ya ga zobe ne kace to je ka shikenan kaga wannan shine sauqul ma'lum masaqal majhul wa inna wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin kaga ma'lumi ne wannan ya san shine akan shiriya su ne akan bata amma sai ya koro shi masakal majhul makora wanda take wanda aka jahilta wannan yu'ta bihi li nuqtatin a li nuqtatin tuqsadu ladal bulagha saboda wata fa'ida wanda ake nufi a tabbatar da ita a wajen malaman balaga mun gane na'am yanzu kuma ya kusa gama maka ilimin balaga ya ce wa in turir tamiza husnil ma'ana fa ba muradifan litarqal husna wa in turid idan kana nufin tamyiza husnil ma'ana ka rarrabe kyakkyawar ma'ana da wanda ba kyakkyawar ma'ana ba kenan to fa ba muradifan sai ka dora muradif wato kalmar da take yar uwal wannan kalmar da ka zo da ita ce sai ka cire wannan kalma din da ka kawo sai ka dora irinta a gurin litalqal ma'ana litalqal husna saboda kaga kyawu dinta wace za ta fi kyawu wato idan kana so ka gane wato husnul ma'ana saboda akwai wato al wato albadi'ul lafazi ko akwai kuma alma'anawi to idan kana so ka gano kyakkyawar ma'ana ka gane cewa wannan lalle ma'ana ce wanda take mai kyau to ka dora kishiyar wannan ka dora muradif saboda kalimat na larabci larabci yana da kai wadata ba irin hausa ba ne kalma ɗaya za a ganta tana da kai mutaradifat tana da kai kalmomi da dama wanda suke iya ɗaukar ma'anarta yanzu lokacin da kace mutuwa almautu alhalaku alhatfu alhimamu duk mutuwa da kake nufi mun gane almanun duk za ka gani wannan in kana karatu za ka yi ta ganin su to kaga idan muka ɗauki wannan kissa ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u sai Allah ya ce wa qudiya al-amru wa qudiya al-amru sai aka hukunta al'amarin da ya dace qudiya al-amru anan shine ma'ana halaka man qada Allahu ihlakahu wa naja man najallahu najatahu to amma yanzu wannan kaga wa qudiyal amru da halaka man qadallahu ihlakahu wa naja man najallahu najata wa ne fi tsau a kaga wannan wa qudiyal amru yafi ijazi sai aka hukunta al'amarin al'amarin shine wanda Allah ta'ala ya hukunta zai halaka to Allah ya halakar da shi wanda Allah ya hukunta tsiran shi ya tsira shine qudiyal amru to yanzu lokacin da ka zo ka da وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وهلك من قضى الله إهلاكه ونجا من نجا الله نجاته haka cewa ka zo da shi da tsawo ba ka yi ijazi ba amma kuma duk da haka bai bada ba ma'anar wa ƙudiyar amuru da ta bada saboda wajen wa ƙudiyar amuru akwai tabbatar da cewa shi wannan ruwa ɗin ba wai shi ya zo kai tsaye ba akwai wanda ya ba shi umarni mun gane da kyau sannan kuma su waɗanda suka tseren ba wai ƙarfinsu ba ne ya tserar da su akwai wanda ya hukunta tserar da tseransu mun gane da kyau to kaga ashe wannan saboda ka gano kyawun ma'anan nan sannan kuma lokacin da kace wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labis ma labisu ghayra sa'atin idan ka cire a sa'atu ta farko kace wa yawma taqumu liqiyamatu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin za ka cewa ba zai ba da ba ma'anar da ya dace a ce a sa'a ɗin da ka cire ka zo da ka wani gida shi yasa saboda duk abin da alkur'ani ya zo shi kuwan kace za ka cire ka kawo wani muradif nashi ga muradif ɗin nashi amma kana kawo shi sai ya zama to kuma bai baka ma'anar da ta dace din saboda kowanne idan ka ga alkur'ani an zo da shi a wannan gurin a za mu ga cewa kisosi da dama na annabawa Allah ta'ala ya kawo su da asalibu daban-daban irin kissa ta annabi nuhu annabi lutu annabi salih annabi lutu annabi hud da sauransu za mu ga yadda take cikin suratul arafi ba haka Allah ya zuwa ta ba cikin suratul hud ba haka Allah ta'ala zuwa ta ba cikin suratul ash-shu'ara za mu ga ya kawo su da asadib da dama to inda za ka ɗauke wata kalma ka ce ka kawo wata gurin wata sai ga bata ba da ma'anar 'yar uwarta ba mun gane da kyau to wannan shine wa in turid tamyiz husnil ma'ana fa da'a muradifan li talqal husna alhiqta an nuqam bi bad'in intiqal khatamin bi hadha tamma minni dhal maqal yace alhiq wato kariskar ta'annuqan wato kyale-kyale kariskar da ilimi wanda yake na ado kariskar da ado ga kyautatawa cikin ilimin lubadi ka riskar da shi wato idan aka ce a taalluk shine khatmin intiqal intiqalu khatmin bi badi wato ka ciru ta hanyar zawwa da kalmar da ka rufe magana da ita ka zo da irinta kuma ka fara wata magana da ita mun gane da kyau shine intiqalu khatmin ciruwa da kalmar da ka gama zance da ita bi badin kuma ka fara wata sabuwar jumla da ita jumlar da ka rufe to kalma ta ƙarshe cikin wannan jumla ka ɗauko ta kuma ka sake haɓaka wata jumlar da ita wannan za mu gan shi a cikin alkurani yana da yawa lokacin da ya za mu karanta allahu nuru samawati wal ard matsalu nurihi ka mishkatin fiha misbahun ai kai wakafi ko sai ka ce me kuma almisbahu fi me zujajatin sai ka ce me kuma azzujajatu kaga kalmar kamishkatin fiha misbahun misbahun anan shine karshen kalma ko shine jumlar karshen ta shine misbahun kuma kana so ka yi jumla ta gaba sai ka ciro ka ce almisbahu fi zujajatin kaga yanzu zujajatin shine mai karshen kalma ta wannan ta biyu sai ka zo kuma da kalma ta uku ga ce azujajatu ka annaha kawkabun durri wannan ana ce mashi wato at-ta'annuq walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin yawa mun gane da kyau wannan ana ce da shi at-ta'annuq mun gane da kyau to shine ce alhiq ta'annuqan bi bad'in intiqal khatmin wato shine ka ciru da ka ciru da jumlar da kalmar da ka rufe magana da ita kuma ka fara wata sabuwar kalma da ita ka fara wata sabuwar jumla da ita kaga thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan sannan kuma sai muka halitta wannan ɗugo na mani ya koma gudan jini sai Allah ce kuma fakhalaƙin al'alaƙata mudugatan kaga sai zama to alaƙa ɗin ta wanda aka rufe waccan kalma da ita wannan jumla da ita sai zama to ita aka maimaita da farko sai kuma Allah ce fakhalaƙin al'udugata kaga muduga wanda aka rufe waccan jumla da ita sai aka buɗe wanda da ita kuma faka sauna al'izama lahama ba a guri ɗaya ba a guri biyu ba Allah ya kawo irin wannan ku yawwala bihada tamma minni zalmaqal malam yace da wannan nema da wannan ne tamma minni zal maqal wato wannan magana ta ilmul eh, ta ilmul balagha ta cika daga gare ni wato ni na iya nawa kokarin sai ya zama to ku ku iya naku kokarin wajen haddacewa da kuma fahimtar waɗannan abiyaci din abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya sanar da mu mu wannan malami da wannan littafi Allah ta'ala sa ka mai da alkhairi Allah ta'ala albarkaci rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci bayansa Allah ta'ala ya bashi cikin zuriyarsa waɗanda za su yi linkin balikin alkhairin da ya shuka وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك